أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قاف مكية وهي خمس وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة قاف مكية وهي خمس وأربعون آية wannan sura ita ce sura qaf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana da aya arba'in da biyar tana somawa da wannan harafi qaf wal qur'anil majid wannan qaf din nan nan ne subu'i na ƙarshe na alqur'ani ƙarshen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama tun daga tun yana nan suka kasa a ƙur'ani kashi bakwai wato da farko su karanta surori guda uku ran asabar washe gari lahadi su karanta surori guda biyar lahadi washe gari su karanta surori guda bakwai washe gari su karanta surori guda tara washe gari su karanta surori guda goma sha ɗaya to daga nan an yi shida kenan to daga nan an zo kaf ɗin nan shine na ƙarshe daga wannan kaf har zuwa ƙarshe wato kullum sura biyu biyu ake ƙarawa farko in an karanta bakara da ali imrana da nisa sai a kwana a tashi akan ma'ida sura uku kenan washe gari an tashi a ƙara sura biyu wato shine ma'ida da laraf da lan'am da araf da lamfal wato lamfal da da da baran an hada sura daya sai ya zama sura ta biyar sai a tashi da surar yunusa nan kuma sai a ƙara sura biyu har yanzu yunusa hud yusuf rad ibrahim hijir nahal isra kaf maryam baha wato sai a tashi daga suratu bani isra'ila wato sai a tashi daga suratul isra suratul isra to daga suratul isra washe gari sai a tashi isra maryam baha sai lambiya sai hajji daga hajji sai muminun sai furqan sai a tashi sai nur sai furqan sai a tashi suratul shu'ara daga nan sai wasafati daga wasafati sai a zo nan wato an karanta sura goma sha uku kenan goma sha ɗaya sha uku kenan sai a tashi daga nan to wannan sura tana farawa wannan ne wato farkon al-mufassal surori gajejjeru kenan al-mufassal tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim qaf wal qur'anil majid wannan harafi yana da cikin haruffan da ake farawa da wasu surori wani lokaci harafi daya kamar nan qaf wani wuri sad wani wuri nun waɗansu wuri kuma harafi biyu waɗansu wani wuri uku waɗansu wani wuri hudu waɗansu biyar daga nan suka kare to kaf dai wannan harufa Allah ne kadai ya san abin da yake fassara su na gaskiya amma malamai suna cewa kaf din nan ishara ne zuwa ga alqur'ani domin da aka ce qaf sai aka ce wal qur'anil majidi kuma ƙarshen surar sai aka ce fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'idi qaf din nan ana nufin alqur'ani kenan wato alqur'ani surar da muka fito suratul hujurati tana gyaran mutum bayan ya musulunta ta gyara masa halayensa yaya zai zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zai zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya zai zauna da manyan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba sahabbai ba ya za a zauna da juna kowa da kowa ma yaya za su zauna kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza bai dace da musulunci ba in an ƙara lissafi sai ce kai a gaya musu gaskiya dukkan mutane uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani jin tsoron Allah sai aka karasa surar yanzu za a shiga surar da za ta gyara dukkan mutane a nuna musu su yadda Allah makaɗaici ne su yadda ya aiko annabi Muhammadu su yadda Qur'ani gaskiya ne su yadda za a yi tashin kiyama za ta zama magana tun daga aihuwar ɗan adam da rayuwarsa da yadda zai mutu da yadda zai je kabari da yadda za a yi tashin kiyama da yadda za a je wuta Allah ya kiyaye da yadda za a je aljanna Allah ya sa da mu duk da wannan sura abu da take karantarwa ne kenan saboda haka ne yawancin wuraren taro wajen hudu ba ita annabi yake karantawa yawancin juma'o'i ita yake karantawa wani lokaci yawancin idi ita yake karantawa sallallahu alaihi wasallam qaf wal qur'anil majid Allah ya ce ya rantse da wannan alkur'ani mai girma mai daraja wal qur'anil majidi ya rantse da wannan alkur'ani mai girma mai daraja wanda shine babban littafin da ya zo a hannun babban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son ya samu daraja wurin Allah to ya rike wannan alkur'ani wajen karanta shi wajen imani da shi wajen aiki da shi wajen yawan karatunsa da fahimta abin da yake cikin manoninsa in mutum yana son girma a wajen Allah wannan qur'ani shi zai rika wal qur'anil majidi بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب zaki shiga musulunci to ki haka da hannunki ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa cikin wannan larabci kin ce zan shiga musulunci na yi niyyar shiga musulunci ma'anan musulunci tun daga zuciya har baki mutum yadda Allah shi kadai ne kuma yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan musulunci kin ce kin yadda da waɗannan duka kin yadda Allah shi ne shi kadai shi na abun bauta mai sama mai ƙasa mai koyi mai kowa kin yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan musulunci kin ce kin yadda annabi isa ba dan Allah ba ne bawan Allah ne manzon Allah ne kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba shi da uba uwa yake da ita kamar yadda Hawwa'u matan annabi Adam ba ta da uwa kamar shi yadda annabi Adam din ba shi da uwar ba shi da uban gaba da wannan ikon Allah ne kin yadda da wannan duka kice alhamdulillah kin zama musulma yanzu abin da yake kanki zaki je ki wanka in irin wannan wanka da zaki in kwanta da mijinki yadda yake faruwa tsakanin maza da mata dole sai an yi irin wannan wanka kamun a yi sallah akwai wani jinin da yake zuwa wajen mata kowane wata irin wannan jinin in ya zo mutum ba zai sallah ba sai jinin ya ɗauke in ya ɗauke za ki sake wanka irin na yau ɗin nan sannan ki koma sha'ani da mai gidanki menene sunanki na da na kiristi yanzu wani suna kike so na musulmi da kike so faɗi duk sunan da ya faɗo miki na musulmi an faɗi faɗi mun ma mun zaɓi faɗi sunan ki faɗima to faɗima bayan wannan wanka akwai sallah biyar kullum za a gwada miki yadda za ki sallah biyar kuma za ki kame bakinki ba za su ki sha ruwa ba sai rana ta fadi ki niyya da daddare za mu karasa wannan azumi tare da ke Allah ba ki kuɗi ki zakka Allah ba ki dama ki je zuwa haji duk abin da yake baki wajen musulmi kamar cin naman alade daga yau babu wannan muna miki murna akwai atamfofi da dan masanin daura ya kawo mana ku bata daya in bai zo ba kuma ake gida a karba muna miki murna malama alhamdulillah je ki ne musulmi su koya miki yadda ake idan ba zo da atamfar ba بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل بحك بني سو كافري أجبوا سني ماماكي أن جاءهم منذر منهم cewa wai wani mai gargadi ya zo musu daga cikin su لقد من الله على المؤمن إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم Allah ya aiko manzon mutane cikin mutanen cikin laraba larabe ne cikin larabawa mutum ne cikin mutane gaba daya Allah ya aiko wani manzo cikin mu ba cikin mala'iku ko cikin wani jinsi daban ba wai kuma suna mamaki to yaya ba su yi mamakin suna sa dodo tsakanin su da Allah ba amma su sa annabi Muhammad tsakanin su da Allah ya zama abun mamaki bal ja'ahum bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum wayan suna mamaki ne an jawo munzirun minnu wani mai gargadi ya zo musu daga cikinsu cikin larabawa cikin yan adam faƙarar kafiruna sai kafirai suka ce haza shay'un ajib wannan abu ne abun mamaki muhammadu dan abdullahi shine aka ce allah ya aiko shi to ya suke so ne a aiko mala'ika ko ba aiko wani bako wanda ba dan makka ba
أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد suna mamakin wai Allah ya aiko mutum daga cikinsu to suna tso da aiko musu mala'ika ne shi yasa Allah yake magana a cikin suratul Isra ce law kana qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim min as-samarakan rasula da mala'iku ne aka sa su raye ƙasa to sai aiko musu mala'ika dan uwansu amma tunda mutane ne suke raye ƙasa tilas a aiko musu mutum don su fahimci abin da mutumin zai faɗa musu bayan nan sai suka ƙara suka ce a abun mamaki yana daga abin da yake faɗa wai idza midna wa kunna turaban zalika rajun bai wai in mun mutu mun zama kashi mun zama ƙasa wai za a sake dawowa da mu mu zama mutane kai amma wannan dawowa abu ne wanda ke nesa hankali ba zai karɓa ba wai a mutu a tashi ɗin bayan an zama gawa wai an zama kashi an zama ƙasa in an mutu za a tashi wai shi ke ba su mamaki wai wannan ba zai yiwu ba a sai ubangiji yake ce musu a ulkunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ba wai kashi da ƙasa za ku zama ba ku zama duwatsu ku zama bakin karfe kai ku zama wani abin da hankali ba zai yarda ya zama mutum ba ku zama shi ku gani in lokacin tashi yayi in ba tashe ku ba za a tashe ku
قد علمنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ kad alimna mun san matan kusur ardu minhum abinda ƙasa take ci na jikinsu fatun jikinsu naman jikinsu jijiyoyin jikinsu kashin jikinsu duk mun san abin da ƙasa take ci kuma za mu dawo da su har a cikin suratul qiyamati ma sai Allah ce sai na jera muku yatsunsu kamar yadda na jera musu yatsunsu kamar yadda suke a da a rajin bai ai zamin na kunna turaba ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ muna da littafi lauhul mahfuz komai komai yana rubuce a ciki rubuta shi a nan ɗin manan amfanin rubutu ana rubuta abu ne don kar a manta shi ko ko a rubuta don a koye shi ko ko a rubuta don ya zama tarihi ko ko a rubuta don tabbatar da shaida to duk wannan ba komai saboda mulki yasa Allah yake sa a rubuta abubuwa amma shi ba abin da yake mantawa amma yazu amma yazu an rabbika min misqali dharratin
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل بهك بني كذبوا بالحق سن قرية غسكية لما جاءهم يا يند غسكية تزو مسو فهم سو في أمر أتكون وني الأمر marijin daman mai kwababbe su kansu ba su tsaya kan ɗaya ba wani lokaci suke sahirun ko majnunun ko kahinun ko shi alkur'ani suke sihiri ne ko bokanci ne ko ko annabi su dangana masa waɗannan abubuwa ba su tsaya su ma kan magana ɗaya ba gaskiya dai duk waɗannan abubuwa ba su ne sifan alkur'ani ba ba su ne sifan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sunan shi alkur'ani nan alhaqqu gaskiya kenan musuluncin da aka zo da shi alhaƙu gaskiya kenan annabin da ya zo da musuluncin alhaƙu gaskiya kenan allah da ya aiko da sunansa alhaƙu gaskiya kenan to bala kazzabu bil haqqirin nan sun karyata gaskiya lamma ja'ahu tunda yake Allah gaskiya ne zalika wannan lahu wal haqu bimanu ala muhammadin huwa al haqu al haqu min rabbika wa dinil haqqi to kowanne aka karyata an karyata su duka in an karyata musulunci an karyata qur'ani an karyata annabi an kuma karyata ubangijin da ya aiko waɗannan abubuwa saboda haka ana cikin haɗari akwai waɗansu labarai da muke ji wanda muke fatan kar su zama gaskiya wai za a ba ƴan majalisa su yi doka akan najeriya duk wanda ya aurar da ƴasta bata kai shekara goma sha takwas ba za a hakunta shi kuma za a hakunta mijin kuma yaro ba za a bar tarbiyyarsa a hannun iyayensa ba in ya kai shekara goma sha takwas ya zama kamar kowa to waɗannan abubuwa muna fata ba gaskiya ba ne amma in ya zama gaskiya to najeriya ta karya ƙa'idar dimokuraɗiyyar da ta ce akwai yanci na addini akwai yanci na ɗan adam dimokuraɗiyya akwai yanci na ɗan adam mu musulmi mu ɗan adam ne akwai yanci na addini mu musulmi na da addini to saboda haka in dai aka yi haka aka sa wannan dokoki ba dimokuraɗiyya ba kenan an koma daktata domin mun yi mulkin sojoji da yawa ba su taɓa yanka mana wannan mugun hukunci cewa duk wanda ya aurar da yassa tana da shekara goma sha ba ta kai sha takwas ba lallai a kama shi a hukunta shi in dai ba ta kai sha takwas ba kuma yaro ba za a lalabtar da shi ba to waɗannan abubuwa duka sun saba wa addini muna fatan kar magana ta zama gaskiya in ko ta zama gaskiya a batta hannun waɗanda ba musulmi ba kawai ai musu wannan su amma mu musulmi ba za a raba mu da addinin mu ba sai dai an goge abin da aka rubuta a cikin cikin constitution na cewa mai sunan yancin addini din freedom of religion me sunan kuma yancin me kuma yancin dan adam eh to ci dai kuma ba za mu yadda ba wallahi mu musulmi ba za mu yadda ba kowa ya ji wallahi ba za mu yadda ba su wakilan da suka sa hannu in sun sa hannu su san fa su bayin Allah ne musulmi da sun sa hannu akan wannan sun karyata Allah sun zama kafirai su wakilai ba in sun sa hannu sun yarda da wannan sun karyata Allah sun zama kafirai mu kuma da za a kawo mana wannan doka ba za mu yarda ba ba za mu yarda ba gara mu mutu akan a karyata addinin mu sai da in sun goge yancin dan adam sun goge yancin addini to wannan ko wani abu ne daban mu ta roƙon Allah Allah ya kawo sojoji a mai da wannan yancin bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum sun karyata gaskiyar Allah alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da yazo musu fa su fi amrin suna cikin wani al'amari ne marijin kwababbe أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من
ولم ينزلوا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بس دوبي سما بني فوقهم تنا بربشنسو كيف بنيناها yaya muka gina wannan sama wa zayyanaha muka kawata wannan sama da raneku da taurari da watanni wa ma laha min furujin ba ta da huji ita saman nan da wani aiki ne wani mutum yayi idan aikin nan ya yi shekaru miliyoyi da yawa wani wuri zai tsufa ita hukujewa lalle sai an ba da kwangilan gyara amma sama haka take tuntuni shekara dubban miliyoyi amma har yanzu ba abin da ya same ta mu muka yi ta mu muka kawata ta in ji Allah wanda ya aiko annabi Muhammadu din nan ya aiko Qur'ani din nan ya aiko musuluncin na fa ba zai yadda fa a jayayya da shi ba shine mai ikon nan wanda ya yi sama ya kawata ta duk wanda ya ja da shi shi zai faɗi ya bar maganar Allah ta ci gaba bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin mari afalam yanzu ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj su dubi saman akan su su ga iko na inji Allah yaya na gina saman nan yaya na kawata saman nan yaya saman nan ta zo har yanzu bata tsoho wani wuri ya huje ba والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج an ɗaga idon mutane su dubi sama don su ga ikon Allah yanzu kuma an dawo da idon su ƙasa su dubi ƙasa mana kai ba madadana ha ya muka shimfiɗe ta mu muka shimfiɗe ƙasa warar da madadana ha wa alkaina fi ya rawasiya muka jajjefa duwatsu suka daddanne ta wa an batna fi ya min kulli zaujin bahi muka tsirar da dukkan kowane tsire-tsire domin kowane tsiri iri biyu ne akwai namiji akwai ta mata kamar yadda tsuntsaye suke kamar yadda kowane dabbobi suke tsiri ma haka akwai namiji akwai mace min kulle zaujin kowane abu iri iri bahijin mai kayatarwa dun ni ne nayi wannan inji Allah mai wannan iko wanda yayi saman nan ya kawata ta wanda ya kasan nan ya shimfide ta ya kawo duwatsu ya doddora mata ya tsirar da tsire-tsire waɗansu suna muku mata'an lakum wa li'anamikum waɗansu abincin ku ne waɗansu abincin dabbobin ku ne shi Allah shine yayi wannan to wanda yayi wannan iko ya aiko mutum wajenka kace baka yadda ba kai jayayya da mai wannan iko ko kuma wanda yayi wannan iko kace ba zai iya tada matattu ba wane ne ya kawo ka da babu kai wanda ya kawo ka babu kai nan shine zai mai da kai ka zama kashi din ka zama kasa din ya dawo da kai ka zama mutum bari ma nuna maka yadda abin yake faruwa تبصرة وذكرى لكل عبد منيب tafsiratan wa zikira li kulli abdin muni bayanin da aka yi na halittar sama da ƙawata ta da bayanin da aka yi na shimfiɗa ƙasa da jefa mata duwatsu a kanta da tsirar da tsire-tsire a kanta na abincin mutane da abincin dabbobinsu wannan duka an yi su tafsiratan don ya zama basira ga mutumin da zai san lalle Allah yana da iko kada a yi jayayya da shi in ya aiko manzo a karba in ya aiko addini a karba in ya yi magana a karba in ba ba yi haka ba to wani abu zai faru zai faɗi abin da zai faru a gaba tafsiratan an yi wannan don ya zama basira wa'azi wa zikira ya zama wa'azi likulli abdin ga kowane bawa munibin mai komawa ga Allah Allah yana kiran mu kullu yana cewa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma ga Allah ubangijin ku sallama masa ku zama munibi na ilai wattaquhu wa aqimus sala ku komar da al'amarin ku duk zuwa ga Allah ina ba kenan wa yadi ilaihi man anaba Allah yana kiran mutane zuwa ga hanyarsa bayan ya kira zuwa ga hanyar sun kama hanya sai ya sake kiran zuwa gare shi wa yahdi ilayhi man anaba allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah kenan
ونزلنا من السماء ماء فأنبت مباركة
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من جنات محب الحسيد فأنبتنا فيها جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وهب الحصيد yadda na nuna muku sama da ƙawata ta na nuna muku shimfiɗa ƙasa da ɗora duwatsu a kanta da tsirar abubuwa a bayanta wa nazzalna mu ne muka sassaukar da ma'an wani ruwa mubarakan minas sama daga wannan saman kullum Allah yake sako mana da ruwa mai albarka wanda shine rayuwarmu da mu da dabbobi mu duka ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin da wannan ruwan ne muka tsirar da dukkan waɗansu itatuwa na gadina ko kowane irin tsiri wa habbal hasidi da kuma ƙwayoyi waɗanda ake girbewa shekara-shekara itatuwa su ba a girbe su shekara-shekara dibinai kullum suna tsaye sai lokacin ba da 'ya'ya su bayar kamar bara haka haka manyan itatuwa da inabobi amma ruwan ne ke shayar da su su rayu in ba ruwan za su bushe amma akwai abubuwan da in an shuka su wasu wata uku wasu wata shida sai a girbe su to duk dai wannan ruwan da na saukar daga sama akan ƙasan nan shi ya ba da wannan wannan ruwa mai albarka shi ya ba da wannan abubuwa na raya gonakin itatuwa da gonakin ah, girbi
والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد كدوب دبيني منا باسقات غاسنا سنا ميƙe da tsawonsu kullum suna ba da abinci ko yaushe su su dibinai ba sai an sake shuka su kamar gero da dawa ba kullum shekara laha tal'un nadidun ku dubi ikon Allah mana yadda dibinan nan suke fitar da wani huda mai ƙayatarwa kaga abin a jere a jere a jere mai ƙayatarwa
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج wato wa'annan abubuwa duka da saukar da ruwan daga sama da tsirar da tsire-tsiren tsire-tsiren na itatuwa ko na gadina ko na abubuwan da ake girbewa kullum shekara-shekara na yi wannan ne rizkan lil ibadi don ya zama abincin bayina rizkan lil ibadi wa ahaina bi baldatan maitan kuma da wannan ruwan da na saukar daga sama mai tsirar da abincin bayina din rika fa'ayena da shi muka raya baldatan maitan ƙasa wadda take busasshiya kazalikal khuruj wato ƙasa in rani yayi sai ta bushe sai a sa mata sunan wadda ta mutu to in ruwan sama ya zo ya sauka to yanzu ba za ta rayu in aka ɗauki ƙwayar gyaɗa in dai ba soyayya ba ce ƙwayar masara ƙwayar dawa ƙwayar gero wannan dukansu gawaye ne wanda sun mutu sun bara tun bara suka mutu su gedar da dawar da shinkawa duk matattu ne tun bara suka mutu lokacin da aka girbe kararen su to sai a kawo a sa su a kabari yanzu bana wanda tun bara suka mutu sai a tona kabari a sa su a bana ana bi ana bi sai Allah ya fito da su in dai kana bin su har lokacin girman su yayi za su ba da irin kwayar da ka shuka insha Allahu to in ka yadda ka ga wannan da idonka bara ka shuka gawar masara Allah ya raya ta dawo sabuwar masara ka shuka gawar gero Allah ya raya ta bana ta zama sabon gero haka gyada haka ko menene haka wake haka ko menene to kai ma in ka mutu za a shuka ka za ka dawo sabon mutum wanda ya wannan shine zai yi wannan suna kama da juna a lokacin da mutum ya shuka gero ko dawa ko masara idan ya idan masarar ta fito sai ta turo ƙwayar da ka shuka haka ta kumbuye ta faffashe Allah ya nuna ka gani ban ji komai da kayan ka ba na je maka da abinka amma kuma tun da kayi application kana neman dawa ko kana neman masara ko kana neman gyada ni ina da shi zan baka amma ga abin da ka shuka gashi sai jefar maka da kwayar dawa ka ko kwayar gironka a bayan ƙasa sai wani ganyen da baka san shi ba sai ya fito ka rika bin sa saboda bara ka bi shi ya zama to bana ma ka rika bin sa ka rika bin sa har ya zama gero ko ya zama dawa abin da ka shuka dai ko masara ko gyada ko wake ko wani abu dai wanda ka shuka ta lokacin da ya jefar da wannan kwayar da ka shuka din ganye ya so hutowa a lokacin gyadar tana ina dawar tana ina masarar tana ina tana wurin Allah to barzakh kenan suna zaman barzahu ne a lokacin dawar tana zaman barzahu geron yana zaman barzahu wake yana zaman barzahu gyadar ma haka ko menene ma haka sai lokacin tashi yayi sai Allah ya fito da su kana bin ganyen yana tafiya yana tafiya sai ya zama kara karan sai ya fito da wani abu abun ko ya fitar da wata dusa bayan dusan nan sai ga an fitar maka da abun da ka shuka in ba kwaya ɗaya ba kwayoyi da yawa ga sunan barjak in dai ka yadda to kar kai muzun Allah zai tada batattu kai ma ka shuka gawa da yawa an raya su da idonka ka gani har ma ka ci bayan sun rayu to kar kai musu za a yi tashin kiyama tunda kai da kanka ka shuka gawaye ka sa su a cikin kaburburan su sun fito sun zama abin da ka shuka din to haka za a shuka ka a sake raya ka in kai aikin alheri a baka alheri in kai aikin sharri a'udhu billahi a hada ka da sharri in ba tuba kai ba kazalikal khuruj haka fitowa daga kaburbura yake كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
كل كذب كل كذب الرسل فحق وعيد كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وآد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة كل كذب الرسل فحق وعيد ka gaya wa ƙuresha ba su ne farkon waɗanda suka ƙaryata annabawa na ba an riga su ƙaryata annabawa na kazzabat qawlan qawmu nuhin jama'an annabi nuhu sun ƙaryata annabi nuhu sun kwashe lafiya ruwan tufa ne halakar da su bayan su kafiran annabi hudu adawa sun ƙaryata annabi hudu sun kwashe lafiya iska aka kawo ta halakar da su aka tsiratar da muminai bayan su mutanen annabi ludu sun ƙaryata annabi ludu ba su kwashe lafiya ba ƙasar su aka ɗiba aka kibe su a cikin wuta haka ku samu dawa mutanen annabi salihu magada adawa sun kwashe lafiya ihu aka yi musu suka hallaka haka dai ko waɗanne kafuran da suka ƙaryata annaba ba kwashe lafiya ba harkar da su za a yi kai musu gargadi an ja munzirun minhum kai mai gargadi kai musu gargadi abinda zai same su kenan idan ba su fasa ƙaryata annabawa ba amma anan an ba da labari ne a kunshe ba a bi tarihi yadda aka saba ba yadda aka saba in ce kazzabat qaumun nuhin mursalin sai ce kazzabat adul mursalin kazzabat samudul mursalin kazzabat qaumul mursalin har zuwa ƙarshe ba a jera su a cikin tarihi amma su an bada su gaba ɗaya don a ji sakamakon me ya faru kazzabat qawlan qawmu nuhin a kamun qurayshawa su ƙaryata ka ya rasulullahi mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabi nuhu an halakar da su wa adun a kazzabat qawlan qawmu nuhin wa ashabur rasi wa samud wa ashabur rasi mutanen rijiya wato mutanen annabi annabi mutanen madiyana kenan mutanen annabi shu'aibu su ma sun karyata an halakar da su wa samudu samuda mutanen annabi sari su ma sun karyata annaba an halakar da su wa adun adawa wanda su ne za su biyo bayan mutanen annabi nuhu su ma sun karyata an halakar da su wa fir'aunu mutanen fir'auna sun karyata annabi musa da haruna Allah ya halakar da su wa ikhwanu ludin haka mutanen annabi ludu sun karyata annabi ludu su ma an halakar da su ka'idan qur'ani kenan wato hadisi yana yadda wurin da aka ce qaumu ludin in an ce ishwanu ludin sai a yadda amma banda qur'ani inda aka ce qaumu ludin dole ka ce qaumu ludin inda aka ce ishwanu ludin dole ka ce ishwanu ludin ba ba ba yadda za a canja lafazi amma hadisi in ma na tayi daidai in lafazi ya canja ba zai cutar ba in dai masanan hadisin ne wa ikhwanu lut واصحاب laikati wa qaumu tubba wa ashabu laikati da mutanen dawar kaba wanda annabi shu'aibu yake zuwa yana musu wazi su ma sun karyata annabi annabin an halakar da su kazzaba ashabul hijr mursalin sune ashabur ras kenan masu rijiya haka kuma wa gamu tubba mutanen tubba tubbor awwal su ma sun ƙaryata manzanni an halakar da kafiransu kullun dukkan waɗannan da aka lissafo kazzabar rusula sun ƙaryata annabawa me ya faru bayan nan fa haƙƙa wa idi sai narkona ya sauka a kansu wato azaba ta ta sauka a kansu dama fakazzabu fa halaknahum kullum fakazzabu fa halaknahum sun karyata shi na halakar da su sun karyata shi na halakar da su ita ce wannan ka'ida
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد afa'ina bil khalqi al-awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid wai da suke mamakin ai zamid na wa kunna turaba zalika raj'un bai yanzu bayan mun mutu mun zama kashi mun zama kasa anya a ce wai za a sake dawowa da mu Allah ya ce afa'ina bil khalqi al-awwal wane ne yayi halittar ta farko kamun mutuwa ta zo ta dauka wa yayi halittar to wai halittar farkon ta gajiyar da ni ne balle sake sabon halitta ya wahal ya, ya gajiyar da ni a fa'ina bil khalqi lawwal ai su ba sa shakkan dai ba su suka halicci kansu ba akwai wanda ya halicce su ne Allah to tunda halitta su bai gajiyar da shi na farkon ba to na biyun ma mai sauki ne a wurin sa kamar yadda na farkon kowane abu inna ma amru zara da shi annabi kullu kun ma khalqukum wa la ba'sukum illa ka nafsin wahida da halittan mutane da kashe su da raya su duk kaman halittar mutum ɗaya ne da kashe shi da raya shi sai dai kuma kowaɗanne suna da zamanin su dole a ba su dama in zamanin su yayi su zo su ga zamanin su su ba da wuri waɗansu ma su shigo su gaba zamanin su a ba da ru sai an ƙare duka kamun ai tashin abu saqaho na tashin kiyama awayina bil khalqi lawwal balhum a ba haka bane hum fi labsin suna cikin rikici rikicin duk ya same su ne a cikin cewa in an mutu ba za a tashi ba min khalqin jaridin daga halitta sabuwa ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من هبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من هبل الوريد أي با أبن ذي غاغرين إني الله إن جاء الله با أبن ذي غاغري الله إن جاء الله walgar khalaqna al-insana ni ne fa na halicci dan adam din nan mai jayayya din nan ni na halicce shi wa na alam ma tuwaswisu bihi nafsuhu na bi kowa kusa da shi waswasin da yake yi a cikin zuciyarsa wanda wanda yake zaune da shi ma baya ji amma ni ina sane da wannan waswasin da yake cikin zuciyarsa wa nanu aqrabu ilayhi min hablil waridi kai koda jikinsa ma ka san cinyar cinyar dama sai an ba cinyar hagun labarinta don bata santa ba sai dai an haɗa su amma jiki ɗaya ne hannun hagun da hamadun da ba san juna sai dai an haɗa su amma wuri ɗaya suke baya bai san gaba ba duwawu ba san mama ba mama ba bai san duwawu ba amma jikin mutum ɗaya suke to saboda haka amma ni komi na ɗan adam komi na ɗan adam ina tare da shi ونحن أقرب إليه min حبل الوريد igiyar rayuwarsa jijiyar da take ɗauke da rayuwarsa ta cikin wuyansa ɗin nan na fi shi kusa da jijiyar masu tawilin cewa in Allah ya ce da kamata in Allah ya magana kar a yi jayayya da shi tunda Allah ya ce wa nanu aqrabu ilayhi min hablil waridi na bi kusa da dan adam akan igiyar rayuwarsa kowa yadda amma an ce Allah na tare da kowa a ko'ina sai bi ilmihi a maganan mai risala za a ɗauka a bugi maganan Allah da shi wa fawqa arshihi bi zatihi wa fi kulli makanin bi ilmihi a ce Allah yana zaune kan arshi da zatinsa amma yana kowane wuri da iliminsa wannan maganan mai risala ne lokacin da ya lafa littafin nama bai kai shekara 20 ba kowane malami yana da ilimi na farko yana da na tsakiya yana da na ƙarshe amma ko na ƙarshen ne ya faɗi haka sai ajiye masa magana sa dauki maganar Allah da yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum da rarci ya faɗa wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wato zamiri shi bai rabuwa da zati suna yana iya tafiya da ilimi ya zama ya zama sifa ya tafi da ilimi ya zama sifa suna ba amma zamiri bai rubuwa da zati idan ka ce sarki ya ce kaza to mai wane sarkin yana nan ko ko baya nan isar masa da ake sarkin ya ce mu muka ce kaza fa da wancan da wannan wannan ko to in Allah ce nanu karka kawo sunan ilimi ba sifa bane zati ne ke magana inda Allah ce nanu to zati ne ke magana ba sifa ta ilimi ba in ka ce bi ilmihi to ka kai musu musun wannan ayar mu cewa nanu inda Allah ce nanu yayin maganar damiri to shi da kansa yake magana ba wata sifa ilmiya ba warkar karina linsana wa na'lamu ai ilimin an wuce shi a wajen wa na'lamu an wuce ka'idan ilimi tun kaji wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu an gama da ho bi ilmihi yanzu ana bi zatihi ne wa nanu aqrabu ilayhi wannan bi zatihi ne min hablil waridi wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tufsiruna wahalar mutane ce za su mai da Allah a cikin ilimin su wai sai ya yi daidai sai ka ji wani ce to in ka ce Allah yana ko ina har a cikin shadda kenan me ya shadda wurin Allah wato shadda sai ta najastar da kadatan Allah ana cewa makka da madina ƙasa ƙasa mai tsarki ko ba shadda wurin ta bata tsarkin wai abin da kake gani abin da kake gani kake kyamarsa cikin shaddan nan kaji suna ganin sa fiye da yadda ganin shinkafa da mai da nama kai kuma shinkafarka da mai da nama watakila yadda kake ganin kashin da yake cikin shadda haka mala'iku suke ganin shinkafarka da manka da namanka don ba sa ci to Allah sai a kewaye shi a ce shi ma saboda kada najasa ta bata shi bari ya zauna kan al'arshi subhanallah in an faɗi Allah ma komai ba da ba da wuri yake yi in dai an faɗi Allah komi ba da wuri yake sai dai Allah ya dawo da shi wa nanu aqrabu ilayhi min hablil waridi ni na halici dan adam na san abin da yake waswasi a ka'idar ilimi kullum akwai na koyarwa akwai na zalimu li nafsi na farko farko kenan akwai na muktasidun matsakaita akwai na sabiqun bil khairati to kowanne yana cikin qur'ani in ka kama na babbakun nan karka ce kowa ma ya dawo ya zauna a wurin yanzu motar yara din nan da bindigar yara din nan su fa wannan motar ita ce motar gaskiya a wurinsu bindigan na yaran nan shine bindigan gaskiya ba a wurinsu kai ma haka ne daga karya daga taka masa motar nan ka faffasa ta gara motar baban ta hadari in baban baya ciki kullum wato yanzu kamar misalin yaro wanda bai san sha'anin mata ba ya za ka yi ka fahimtar da shi cewa al'amarin mata ya wuce duk abin da ya sani daɗi ba zai fahimta ba don bai da abin fahimtar bai da abin fahimtar sai ya tattambayanka yaya shi dai rake ciza shi ake yi nama taunawa ake yi halawa ga yadda ita matar ko ya ake yi da ita ne har a samu daɗin da ya fi waɗannan abubuwan da muka lissafa kunninta ake cizawa ko yatsanta ya ake yi ne musamman in ya matsa maka kace abun ta wajen fitsari ne to ka wahal da shi zai ga wata mace ta ɗauko kaya kan hanya ta ratse ta yi fitsari ya ci yau kan zan gane in ta tashi ta tafi sai ya ɗebi fitsarin da ƙasar duk ya kwaɓa ya sa a bakinsa saboda ya ji daɗi zai ji daɗi mai sunanka makaryaci ko kai ƙarya sau biyu da farko dai ka ce mace ta fi duk abin da yake da daɗi ta fi daɗi ya ki yarda ya matsa ka bashi burhani dalili hujjar da zai rike ka faɗa masa ya zo ya sa a bakin sa ya ji ƙaryar ka ta fi kowa ƙarya bashi ya kai shekara goma sha bakwai ka gani babu ga masu kame masu cewa Allah yana zaune a sama din nan ba su je su yi ilimi in sun yi ilimi za su dawo inda malamai suke insha Allah wa nanu aqrabu ilayhi minkum wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi shi dan adam akan igiyar rayuwarsa إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد mun fi kusa da shi kowane lokaci har lokacin da mala'iku suke karɓan maganarsa suna rubutawa, an yaminu an shimali ƙa'id suna zaune wani yana dama wani yana hagu suna rubuta wai suna rubutawa dinnan ba don ina nesa ne a rubuta mini don in don in sani in ajiye bane a na fi kusa dan adam din akan rayuwar jikinsa balle mala'iku guda biyu masu rubuta abin da yake fada wa nanu aqrabu ila min hawli warid iz yatalaqqa al mutalaqiyani lokacin da masu karban magana suke karban magana suna rubutawa akwai mala'iku guda biyu raqib da atid suna tare da kowane ɗan adam duk abin da ya faɗa su rubuta in na alheri ne su rubuta in na sharri ne su rubuta amma Allah da ramarsa sai ya sa shugaban guda biyun na daba shine shugaban guda biyu mai rubuta kyawawan ayyuka idan ka faɗi aiki mai kyau magana mai kyau guda ɗaya sai ya rubuta lada goma in ka yi tunanin za ka yi baka yi ba ya rubuta lada ɗaya idan ka yi mummunan aiki wanda za a rubuta zai rubuta sai mai gidansa ya ce masa dakata ka san sha'anin musulmi wai watakila yi istighfari ka sha wahalar rubutu a banza ko yayi wani tasbihi ka sha wahalar dakata masa yan sa'o'i kaɗan to sai ya dakata yana jiran ka in baka ba sai ya rubuta ɗaya ba goma kamar na hasanat ba to duk dai saboda rahman Allah ne yasa aka yi haka ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da zai faɗa na kowace irin magana raƙibun da atidin suna rubutawa in hululu ne in maganan kirki ne in maganan banza ne har nishin marar lafiya ana rubutawa
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ma yalfizu min qawlin la ladayhi raqibun atid duk abin da mutum ya ya faɗa na lafazi in dai ba abin da ya tunani a zuciyarsa ba abin da ya tunani a zuciyarsa to wannan ah, sai dai a nuna musu alama ba su san abin da ke zuciya ba sai a nuna musu alama su rubuta ɗaya wayan tuduwa fi musu autu fi hasikun bihillah fa yaghfir liman sha'a zimma yasha an shafi wannan hukunci cewa ko kai tunani za a rubuta to ba za a rubuta tunani ba sai da in kyakkyawa ne kai niyya za a nuna musu alama su rubuta amma ba za su sani ba Ah, ma yarfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kowace magana mutum ya faɗa wa raqibu da atid suna rubuta masu rubuta alheri da masu rubuta sharri Allah ya kiyaye mana sharri ya kamata musulmi ya mai da kansa wajen Allah li kulli abdin munibin bawa duk ya rubu zai zubar da komai ya komar da kansa wajen Allah wato in abun ya gagara kai kai ka zo bawan Allah mutumin kirki mai nisanta miyagun magana mai nisantar miyagun aiki mai nisantar miyagun halaye kayi kayi ya gagara to ka riga daukan qur'ani karantawa kana hadawa da zikiri kana hadawa da sallah idan qur'anin kadai ne ma to mai yiwa ne in dai zuciyar bata gyaru ba zai ta la'antanka ne rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'amuhu yal'anuhu da yawa mai karatun qur'ani na karanta shi qur'ani yana la'antarsa azzalimi ne ya ki tuba daga zalunci kullu alqur'ani ya bashi tsoro amma ya ki tuba sai ka je yana karatu da kansa da ana sallallahi ala zalimin duk da shi duk da shi kuma alqur'ani tsoratar da shi ƙarya a daina ƙarya a bar ƙarya ƙarya ba kyau yana karatun qur'ani bai bari ba bai bari ba sai Allah ce la'anatullahi alal kadhibin sai ya karanta duk da shi kaga shi ya karanta kuma shi aka la'anta to amma in zuciyar ta gyaru to kaga maganganu za su yi kyau halaye za su yi kyau ayyuka za su yi kyau amma in zuciya ta ci shi ilimi yana zuwa daga Allah ne kamar yadda ruwan sama yake zuwa daga Allah idan wurin saukansa cikin zuciya to saboda haka Allah ke kwadaitar da ƙuryan nan mai karɓan ilimi daga Allah ko ko randan nan ko daron nan a wanke shi kamun ilimin ya zo ya tadda ƙuryar tana wanke kalau kalau don kada a tadda wani mummunan abu cikin ƙuryar idan ruwan ya sauka ya ɓace da wannan abin da ya zo ɗin saboda haka ake gyaran zuciya ka dabla man tazakke wa zaka rasma rabbihi fasalli haƙiƙa duk wanda ya gyara zuciyarsa ya gyara aikinsa da halayensa ya yi babban rabo da yaya ake gyara zuciya da aiki da halaye ce wa zaka rasma rabbihi fasalli yawan zikiri yawan sallah shi ke kawo gyaruwar zuciya to balle ma in an hana zikirin gaba da an ce kafirci ne ba kaga ba za a yi ba kenan an huta da gyaran zuciya sai ka ji ana faɗin miyagun maganganu abinda Allah bai faɗa ba a masa ƙarya abinda Allah bai faɗa ba a yi masa ƙarya saboda zuciyar ta riga ta ɓaci idan ilimin nan ya zo daga sama ya sauka cikin zuciyar sai ya zama kaman kore wata ƙwaryar mai kyau ce ba ta da ɗaci ba wani abu a cikinta kalau kalau a wanke take aka ajiye ana neman ruwa ya zo wata ƙwaryar kuma da daddawa aka ajiye a ciki aka juye ba a wanke ba sai aka ajiye ta za a tari ruwa wata ƙwarya kuma wani rubabben nama ne aka ajiye a ciki aka juye ba a wanke ba za a tari ruwa wata ƙwarya kuma kifi ne shi ma rubabben aka juye aka ajiye za a tari ruwa to ruwan in ya sauka cikin ƙoren nan to ruwan iri ɗaya ya sauka amma fa gobe kowace ƙwarya za ta gaya maka da menene a cikinta na daddawa ya fito yana warin daddawa na ruwaben nama ya fito yana warin ruwaben nama na kifi ya fito yana ruwaben kifi amma ko ruwan iri ɗaya ya sauka amma mai ƙwarya kalau kalau din yadda ya sauka haka za a bashi saboda haka ne masu famfo ba sa yadda su sako ruwa ya zo muku cikin lambatu don ba su san menene ruwan zai tarar a hanya ba sai su sa cikin five don ya zama daga inda aka turo shi ya iso muku wajen yanda yake a can amma da an turo cikin lambatu ne ya tadda kashi sai ya kai muku ya tadda jini sai ya kai muku ya tadda fitsari sai ya kai muku a mutum da yake daga 5 za a sashi ya biyo cikin 5 to yadda yake cikin inda ya fito haka zai isa bakin famfo saboda haka a gyara zuciya a gyara zuciya in ana son maganganu su yi kyau halaye su yi kyau ayyuka su yi kyau in ba gyara zuciya ba duk waɗannan abubuwa za su ɓaci wa ranar matuwa su biyi nafsu wa ranar ƙarfi min habril warid iya talaqqal mutalaqiyani عن اليمين وعن الشمال قعيد وتقعيد فعيل ne fa'il yana karban mufradi yana karban tasniya yana karban jam'i yana karban muzakkari yana karban muannasi shi shi fa'il qa'id ka su biyu na ma ce qa'id ba ce qa'ida ne ba ko qa'ida ne ba
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد haka nan dai dan adam tun daga rayuwarsa daga aihuwarsa da rayuwarsa haka zai rayu daga ya balaga an hada shi da ma'aikatan nan masu karɓan ayyukansa suna rubuta maganganun suna rubuta ina tare da su hagun da dama ana yi ana yi bakin shekarun da Allah ya ɗiba masa idan sun ƙare to za a shiga wani sabon abu shine menene mutuwa za ta zo waja'at sakratul maut bil haqq nan da nan in Allah ya sa kwana ya kare to sai mutuwa ta zo ta zo da irin magagin nan nata bil haqqi da gaskiya yau kan ba daman karyatawa an ce za a tare batattu ya ce ƙarya ne an ce annabi Muhammad ya ce ƙarya ne an ce Qur'ani ya ce ƙarya ne an ce addinin musulunci ya ce ƙarya ne to ga mutuwa ta zo ita ma ƙaryar ce bilhaƙi ta zo da gaskiya ba ƙaryatawa mutane suna iya ƙaryata komai banda mutuwa saboda haka ne wani wuri Allah ke kiranta yaqin wa abud rabbaka hatta yati kal yaqin hatta atina al yaqin wa ja'a sakratul maut bil haqq sai magagin mutuwa ya zo wurin mutumin da kwanansa ya ƙare da gaskiya shi ma ya san yau ba ba wasa gaskiya ta zo mutuwa kenan zalika ma kunta minhu tahid Allah ce masa ko mala'iku ce masa abin da kake kauce masa in yau ya zo shine mutuwa don kowane mai rai na kauce mutuwa ba ya sonta saboda haka abin da kake kauce masa in yau ya zo ga shine mutuwa wa nufikha fi suri
to
ne ban yi sallah a zahar da la'asar da magariba ba sai na zo na riski ana sallar isha'i to sai na bi amma dan uwana ya ce ai sai sallah ya kai hudu sannan zan bi sallar isha'i kuma gashi na
wato ka'idan mazhaban malikiya akwai akwai tartibul hadirati wato sallah idan bata kai biyar ba to ko da sallah wanda ta halarta yanzu za ta wuce sai ka biya na baya kamun ka yi ta amma in ta kai sallah biyar to sai ka yi ta yanzu kamun ka biya waɗancan guda biyar ɗin domin sallar awa 24 ta wuce
zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri Allah shi kare mana kai Allah ya ƙara maka ɗaukaka ni ne malamin wani ya gaya min cewa wai duk sallah dole sai an karanta mata fatiha kana bayan liman idan wani ban yi haka ba bayan da sallah to sai ɗaya abokin na ke da shi to ai muka sami limami ya yi ruku'u kuma sai mun samu raka'a na gaje duk wanda ban warku ba sai na zo gare ka a maganan akwai hadisai guda biyu man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a hadisi ya ce duk mutumin da yake da limami karatun mai koyi da liman kenan mamu karatun limamin shine karatunsa wannan kenan akwai hadisin da yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani duk wanda bai karanta fatiha ba ba shi da sallah akwai inda ake cewa da fazzan da jam'an to saboda haka ne shafi'iyya suka ɗauki wannan hadisi suka ce lallai ne ko mutum yana bayan limami ya karanta fatiha kaga wannan ya nuna ce kenan la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani kuma a lokacin da muke tadda liman ya ya gama farillai ya yi kabbaran harrama farilla ce ya yi tsayuwar ta farilla ce ya yi tsayo fatiha farilla ce ya karanta fatiha farilla ce kaga farilla har guda hudu sun wuce sai ka zo ka tada shi a sunkuye sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka bi shi wannan raka'ar ta an same ta to amma itiyadan dai mutum ya karanta fatihan in liman ya karanta aboyi ka karanta aboyi in liman ya karanta aboyi na kai karanta aboyi saboda ihtiyar zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri Allah shi kare mana kai Allah ya ja kwananka Allah ya sa mu ja ka daɗe kana jan mu shin ya halatta mata su daga murya su taru su daga murya suna zikiri kamar yadda maza suke yi wato daga murya a wurin mata an hana saboda fitina wato muryarsu a ƙasa ƙasa take saboda kar a yi kar su yi sama sama su jawo hankalin mazaje saboda haka ne ma karatunsu na cikin sallah ma duk gaba ke ɗaya ɓoyewa suke yi ba za su bayyana ba saboda haka ne abin da ya kamata mata su tsaya inda Allah ya tsaye da su su rufa kansu asiri yadda musulunci musamman kaga mata sun fito cikin talabijin wai suna wa'azi su fito cikin rediyo wai suna wa'azi waye gaya muku in za ku yi wa'azi ku je cikin ɗakuna ku yi wa'azi wa mata ƴan uwanku ba hana ba amma ku fito ƙarara gaban mazaje ko cikin kunnen mazaje za ku yi wa'azi wannan ba musulunci ba ne.
to wannan tambayar ta asa ta biyu tambayar ta biyu cewa take ya halatta mata su yi jam'in wazifa eh mata ba ta yin jam'in sallah ba ta yin jam'in wazifa amma akwai waɗanda suka ce mata suna yin jam'in sallah ba a hana ba saboda hadisin ummu warqa akwai sahabiya ummu waraka wanda annabi ya nada ta limamiyar jama'anta tana limanci har aka sa mata ladani to tana da wasu bayinta sai ta ce musu in ta mutu sun yantu to sai ta dan dare bata mutu ba sai suka yi mamaki suka yi suka yi marmarin ta mutu sai suka kashe ta to tunda ta mutu dai annabi bai sake nada wata ba saboda haka kuma ana lura da aikin annabi kowanne ne na ƙarshe to saboda haka tunda aka yi na farko ya halatta kenan ai kowanne amma tun da aka bari ba a yi ba shine na ƙarshe shi yasa mutane yawanci ba sa yi amma in sun yi jam'in sallah ba hana ba su a junansu in sun yi in sun yi jam'in wazifa ba hana ba amma ba a ce ba dai tambaya ta ƙarshe shin ni ne kaki akan mukallawo sai na ga abu a cikin kaki na ya fito yaya azumi na yake a to ban san abin ba jini ne ko ko menene alhamdulillah
to alhamdulillah Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah saka wa shehunan da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka musulunci musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muke nema da abinda muke tsoro Allah ya ba mu abinda muke nema da mu da su duka abinda muke tsoro da mu da su duka Allah ya kiyaye mu Allah ji ga musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira kiya mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين